الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين يو رانا تتارا قوة شاب كلام بالجوتور ina aka sani nawa kuma gana mu sallama ya da sun yi ba da wata sai yake ta akisi 25 ga watan aljumadal ula 1445 bayan hijira kuma cikin baka tara ga watan goma sha biyu dubu biyu da ashirin da uku majalisinmu na 108 kenan na karanta littafin سيرة الرسول تو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هو wannan shine sabon sabuwar gaba yana magana kan al-muqafa'a wal hisar liqtisad kace muqafa'a shine katse dangantaka da kuma kakaba takunkumin tattalin arziki shi ake cewa al-hisar economic block da mutane maka su da musulunci ba su ƙara ci gaba da suka ci abinda za a yi kawai mu ɗau mataki na gaba to mataki na gaban ne za mu
لما راى ابو جهل ومن معه من كفار قريش ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنوا على انفسهم في الحبشه وان النجاشي قد منع منهم قد مد- قد منع من لجا اليه منه وان عمر قد اسلم وكان هو وحمزه ان وحمزه بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه wa asabi وأصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يفشل في القبائل فاجتمعوا واعتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني مطلب على أن لا ينسبوا إليهم ولا ينسبوا ولا ينصحوا بهم ولا yum
لا- ألا ينسبوهم ولا ينسبوا
ala alla yunkihu ilayhim
ولا ينسبوهم wa la yunkahu
ولا يبيعون شيئا ولا يشب ولا يبتاع منه فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة وتوافقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على jami'i nan abin da ke faɗa a wannan gaba yace lamara abu jahalin lokacin da abu jahal abu jahal sunan shi amur ibn isha sunan shi kuma su kafar maka suna kiran shi abul haka uban hikima nabi su uban jahilci abu jahal sai wannan sunan ya bi shi da lokacin da abu jahal da shi da waɗanda ke tare da shi min kuffari ƙorashi daga cikin kafaran ƙorashawa da suka ga me suka gani da suka ga anna ashaba rasulun da suka ga sahabban manzon Allah ba qad aminu ala anfusihim fil habasha ba sun je habasha ba da suka ga sun samu kwanci hankali sun bar garin sun tafi habasha wani sarki ya ba su masauki kuma sun samu amana sun nazo sai abin ya bata musu da suka gaga da yake wa annan najashi ya qad mana aman litadani kuma najashi sarki ina yawa qad mana ya ba da kariya ga man duk wanda laja ya je ne mafaka a wurin shi ce ku zauna a wani na ba ku mafaka suka ce dukiya sun je habasha sun bar maka kuma sun nutsu da da suka tafi habasha ɗin suka ga ana ta koro su za su dafa ɗaikin su kuma suka ga najashin nan fa tare da sun tura musu wakilai biyu ku je ku tilasta najashi ya koro ba mun faɗa ba ba har da cin hanci ko suka ga dubbin yoruba sun daba a ka to sai wani sai kawo kona musu zuciya suka ce ko mu dai zuwa ga next level da yan siyasa mataki na gaba ko to ba ma wannan kaɗai ba wa annar umar qad aslam ga umar kuma ya musulunta musulun na umar a lokacin jigo ne a makaɗin don mutum ne mai ƙarfi kuma ba a wasa da wani saboda ya musulun haka goma da goma ya dame su sun sami aminci a can sarki ya da su ga umar ya musulun fakana huwa umar shi kuma ya kasance shi wa hamzatu ibn abdulmuttalib ba a so da kuma suka ga shi da hamza su ma shigogi ne guda biyu da suna tare da mai Allah abin ya musu yawa ba wannan kaɗai ba wa ja'ala al-islam yafshu musulunci na ci gaba da yaduwa wai kamar wutan daji suka ce kai wannan abu ya ce ba haka za mu kira su ne za ku ga abin da suka yi fajtama'u sai suka ce jama'a duk ana kiran ku tare shine fajtama'u wa atamaru suka yi mutum bainahum tsakanin su su su su madalla me suka yanke za su yi an yaktubu kitaban su rubuta takarda a ce tuntun ake rubutu a matsayin hujja wani mutum zai tafiya sai ya ɗauki kuɗi ya kai ma wani mutum abokin shi a cikin kasa ya ce wani zan yi tafiya amma ga ajiyar dirhami dubu ɗari ne ko ka ajiye ya ce a hannun kuɗinka na hannun amintacce karka damu zai kwana ce zan yi duka zan wata ɗaya ne kawai shi ke nan wallahi maluka fi yadin amin mutumin nan malam ya tafi kai da aka baka ajiyar kuɗin sai Allah ya jarrabe shi da kasada karyewan kasuwanci sai shiga ɗaki ya dinga tunani cikin zuga shi kasuwancin ba ya jarraba ba ni da hanyar da kuma zan farfado da jari ai to ai wani kuma wani ya yi tafiya eh wani bai da me zai hana ka yi kuɗin nan nashi in ta da ƙashin bayan jari inda ya gama da matsala sai da yi kuɗi shi ne ya shoyi ai kafin ya dawo zai shiri ba wata ɗaya zai ya taɓa kuɗin kenan washe gari sai mutumin ya dawo in kai su ga muhalli shayar da ya dawo ba yana bukatar kudin shi yana za shi da ya ji ya dawo sai ji ya shiga cikin wani irin yanayi mara da daga abin da ya faru ka dawo ya ce wallahi na dawo da dai gaisuwa ya ce yaya aina kudin nan musulmi kudin na ce kuɗi ne wani kuɗi ya yi mirsisi ya murza gashin baki mai bahaushe ya ci ganye shawar kuɗi kuma a to tabar makunya da aka mai ya ce wani da allah ka daina wasu ba wani maganin wasa ma a taita ne wala kashin wahida kai fata tsarin amma da aina ma to sai ce da shi wanda shi ne ma'alar shawar in kuma ka ba ne ainihin wafiƙa ainihin kitaba kaji magana ku? ina documentary evidence cewa an rubuta wani abu shi a ana maka tattu shi'an lakin Allah shahi na yadda ba a rubuta amma Allah ni da ke shi ne alƙali kaga tafiya kyau abin da nake nema a kistar ke amma an ƙara sa sai dai samu wani malami ya kyale shi abokin shi kai ce kyale zan je gun malami yana jin magana shi sai malam ya kira shi ka san mara gaskiya ko a ɗago ne ji malam ya ce a to malam ya yake nufi game da ni ka na shiga uku yau wani irin uku shiga a gaskiya da suka tafi sai malam ya ce ka san wani na san shi akwai abin da ke tsakanin ya makwabci na ne ice to kana son mutum irinka da matsayinka da mutuncinka Allah ya durma yaka a jihannama sai ce a'udhu billah kayar da haƙƙin da aka baka amana a jiya ka ci kuma ka san amana a jihannama za a ci da mutum leƙa cikin wuta ga amana da ka ci shiga ka ɗauko sai shi do a kai wannan bala'in sai ce idan kai rashin gaskiya malam sai ce wallahi malam dama shedan ne kawai wallahi na karbi na ci kuɗi ashe shi ne shedan magana ta wuce wuri amma da ya so ne ya ce to ba ni rubutu kuma ba a yi ba na so ku gane muhimmanci rubutu shi sa Allah ya faɗa a aya mai lamba mai tan da tamanin da biyu a bakara ya ayyu wallazi na amin wa idan ta da yantun bidayin ila ajalin musamman faktum yanzu ka ga misali rubuta bashi ba mai amma kuma ce fa in amina ba abukum ba adan falli adda ba in dai an amince mu juna shirkin in akwai amana to abinda nake cewa da kafiran maka suka gamu da wannan bala'i ga kasa suka cika sai suka zama sai suka yi a lokacin cikinsu ba kowa ke iya rubutu ba a maka ba kowa ba yan kaɗan ne sai na umar yana cikin yan kaɗan ne ba kuma ba ya tare da su sai suka zauna suka rubuta ka'ida ga abin da suka yi a cikin ya ta'akaduna suka yi da juna alkawari shi ne ya ta'akado al-mu'akada aka rubuta dokoki ga abinda suka ce suka ce dangin gidan manzan Allah ba su wani banu hashin ba suka ce da yaƙe inda suna goyon bayan shi kaga aibar duk cikin banu hashin bane suka musulunci amma su mutane da suke ba kabilanci karfi sun goyon bayan nasu an ta ma'ana an ta min ƙabilatar na a to ko ka yi gaskiya ko ba ka da gaskiya kasancewar ka namu ne shi ne gaskiya da kawai haka suke saboda haka sai suka rubuce yarjejeniya a kan ce da su da banu matsalin ala Allah yanki ku ilayin kar ku sake aura musu wata yara gidan da annabi ya fito karku a sake samun alaƙa a wurin gane ko wato wala yankin kada kuma su aura musu kasu auro kawai shi ta kaga ko wata kabila ce yanzu kaddara a ce kabilun najeriya sun yanke hukunci don su sake aura ma hausawa yayansu ba ko ko da musulmai ne kaga ai nau'i ne na misali ne an mai da ko baya misali ne ko baya to haka suka yi wannan yarjejeniya ba wannan kaɗai ba wala ya bi ogun shai'a kar su sake sai da gano hashi nuna ba sai da musu masara ba gero komai to ai a zamanin yau ko ƙasashen ana sun a karya ta sai a kaka ba mu ba ciniki ta ƙasashen duniya ke shi suke kira economic blockade kayan ku ba zai kuri da kafa duniya ko ya alkawar rasha da yake ita ma ta ci ganye tana da ƙarfi duk zai sun kafa ne ita ma da ƙarfi amma sau nawa ƙasa mai suke na amurka afirka an karya ta ai shi ne suke sun su shigo da wannan ƙazantar na wani lgbt da mutu ya tafi na auren jinsi in an yi ƙi za mu ƙaƙa fitin arziki abin da suke ya ga mashin musulmi sun buƙar sun kuma sakamakon suna da aƙida da ba a yaƙa wannan aƙida musulmi ya gama ce muku da talauci da ya bar addini shi don yasan duniya mai ƙarewa ce عرفتم suka ce ba maganin ainihin a aura musu ko auro wala yubi'uhum shay'a kasu da musu komai wala yabta'u minhum su ba za a sayo daga gare su ba za a sai da banu hashim ba da banu abdul muttalib haka ba za a ba za a kuma ainihin sayo daga wurin su ba idan mutumin da aka san shi a wannan tsokin ko gari ba zai shigo gare ka ba ko ƙwayan hatsi ba za a baka ba ba a san naka to a abin da kake da shi za ka ce ne kuma za ka shiga cikin takuwa ma'ana dole ka yadda ka ce tona sallah shi ne manufar takunkumin tattalin kuma wanda makami ne mai ƙarfin da ana amfani da shi a yau ƙasashe masu ƙarfi haka sai kuma me laifin manuwa shi saboda manzan Allah a cikin sai shine laifin kowa ya janye ba shi kawai a basu da kwarai yi masa abin da su abin da suka yi kuwa falon majtama'o ka karanta wani ko falon majtama'o ne zane ka kace mutus da suka yi daɗe wannan shawara wallahi ta yi ta yi sai suka rubuta samu kayan da ashe tun bayo ba ake samu da duk mun yadda haka za mu yi musu suka rubuta cikin takarda suka je suka liƙa a jikin ka'aba kuma cikin ka'aba suka ne kuma lokacin ba wanda ya isa da yaga takarda ta yaga manyan gari sun amince wata wafaku ana zalika suka yarda shi ne tawafaku duk suka amince emi da wannan abin da muka rubuta ثم علقوا الصحيفة ثم سكرات يتكدر شيني علق في جوف الكعبة أجل الكعبة جوف تشكل هو يجي كشدر لي إيه بنو هاشم بندسو بندك haka suka yi ma'anisassun da banu hashim laifin shi ne wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizul hamid sun yi haka ne taukidan ala an saboda ƙarfafa wannan matakin a karan kansu kada wanda ya kuskura ya kare wannan ci gaba
ولما فعلت ذلك قريش من هذا بنو هاشم وبنو المطلب الى ابي طالب بن عبد المطلب فدخلوا في شعبه واجتمعوا اليه وخرج من بني هاشم ابو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهره فلما فعل ذلك قريش da ƙurashawa suka yi wannan mummunan taki mummunan kaini in hazar banu hashimin wa banu muttalibi ila abi talib ibn abdul muttalib fa dakhalu fi shay'in to an musu wannan fin karfi su banu hashimin an yi reshe da na ƙwarai ƙwarai babban rumfa ne sunan ƙabila akwai gida gida gida ciki suna da abin da ke kira clan system a yau kai ɗan yanki kaza kamar ka ce hausawa akwai kaza kano ko da misali misali ko kuma kowane gari idan ka ji ai akwai gidan wani gidan wani misali a kano muna da families na wanda to family gidan ka ba gidan suna da wani tsari to da aka yi ma banu hashin irin wannan taron dangi to duk gaba daya fanhazar sai suka tattara kwansu da kwarkwatan suka tafi zuwa ga abin talib amma talib yanzu kai ne shugaba kai ɗanwan abdullahi ne baban manzon allah tare da bai imani bai shi abu talib ne amma duk da haka suka shiga cikin takunkumi saboda ya ba annabi kariya kun gane ko wani karin magana wai abokin makina makina haka ake ce sadiku aduwi aduwi kun zama wani karin magana ko kyau ba haka suka yi laifin abu talib ke na aure to tunda banu hashim ne abu jahal bayan cikin abu lahab a cikin abu lahab a cikin ne banu hashim shi sai fita daga cikinsu sai koma cikin ƙorashawa saboda ƙabilanci ko saboda kishin ne na? madalla don mai kai abu lahabin ka fita kabar banu hashim da aka ƙaƙaba muku wannan takunkumin dalili saboda zafin kafirci da ke zuce shi sai zai ce ƙwararri ina tare da ku tare da an shi ba hashi ne saboda ka sai zai tare da su fa zaharahun ya taimake su suwa ba shi ba وقد كان أبو جهل لقي حكيم بن حزام ثم خويلد بن ابن الأسد معه غلام يحمل قبحا يريد به ع- يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشيخ فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟
to abu jahal abu jahal shi ba babba ba hashi ne ba shi reshen shi na ƙuraish ana kiransu banu mahzum shi mahzumi ne amma abu lahabin shi hashi ne amma da ƙuraishawa ne abu jahal sun shi amurbin hisham kun gane ko? to ya fito sai ya gamu da wani mutum ana ta da shi hakim ibn hizam ibn khuwailid ibn asad shi kuma wannan mutumin dan uwan nana khadija matar mu na to shi hakim din nan ba yana tare da wani yaro yaron gida nashi sai ya ga yaron ya ɗauki buhun ƙam alkama yuridu bihi ammatahu yana son ya kai wa ainihin amma ɗin shi na na khadija wace ce amma ne ‘yar uwar babanka koya ko kanwa ana kiranta mai amma abuja ne tarkumanta su ne jagororin kakabonin tarkumanta kuma yin gashi za a ɗauki abinci a kai musu kenan za a karya ƙa'idar takunkumin da suka saka ba gane ko wahiyar ita na khadija inda rasuna tare da mazala sarasana wa ma'ahu fi shi'ibi suna cikin shi ne shi'ib tsuki domin a lokacin baro hashin ce suka koma kawai kamar ka ce wato wani ɗan tsoki unguwa ce su kaɗai ne an san su da waɗanda aka musu kafin kuma kada wanda ya zaune domin tsokin da aka killace suka makili shi ne shi mana khadija tana cikin wani shi ɗin rafin to da abuja ne ga wannan yaro zai ɗauki alkama ya kai musu fata'allaka bihi sai da tsaya shi ne ta'allaka wa kala ce da shi a tamhabu bi ta'ami ila bani hashim kai kai kai ne za ka mana shi abinci kana son ka kai musu abinci mana kana son ka kai da takunkumin da aka dora musu yanzu ko kasashe na duniya ne idan suka ce sun sa maka sa takunkumi duk kasar da ta harka da ita ita ma sai a dada ita a gaske
والله لا كبر أنت وطعامك حتى أصبحت بمكة sai ce na rabe maka da Allah kai da abincin naka sai na tona asirinku a makka za mu je gun taro in ce ga kanan za ka ɗauki abinci ka kai gidan muhammadu na shi ne hatta asbaha sai na tona ka don mu za ka yi haka ka ji ba
فجاءه أبو البختري أبو البكري بن هشام بن الحارث فقال ما لك ولك فقال يحملك عمل إلى بني هاشم فقال له أبو البكري طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه
شكرا
أفا
أفتمنعه أفتمنعه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها بل مهم.
سبيل بطل خلاص وأنا cikin wannan tattakura tsakanin Abu Jahal da shi Hakim bin Hizam da yaron shi sai wani balarabin da Quraishi ne suna Abu Bakhtari ibn Hisham tare yana tare da su ba kuma hidi shi adalci a yabo ne mai daɗin gaske sai Abu Bakhtari sai ya ce da shi "Ah, malaka walahu wani ne ke faruwa ne Abu Jahal shine malaka walahu me ke faruwa ne yana bin bahasi ke faƙada sai ce mai waye ce ka abu jihar yana ba wa amsa abin bakhtari ibn shan sai ce da shi ya hamilu ta'ama ila bani hashi wai yana sai dauki abinci ya kai ma bani hashi shi ne amsar da ya ba faƙala lahu abul bakhtari abul bakhtari ɗin sham sai ce da shi a'a ta'amun kana li ammatihi indahu abinci ne dama na ainihin gwaggon shi ne khadija kuma shi ajiya za ka hana shi ya kai mata ne very logical akwai da abinci ne li ammatihi sai ka hana shi ya kai mata عرفتم بعض الذي ta aika mai kai kawo min abin to tun da kun hana ne ina da abinci a wurin shi ta ce kawo min da kuma sai a hana saboda wal kafiru na homin zalimin sai ce afa tamna'uhu an ya'tiha bi ta'amiha yanzu kai zaka hana shi ya kai mata abincinta ne خلي والله قال شيء وجه شيني خلي سبيل الرجل خلي وري تشي كبا متمن دما ya wuce kawai ku kare shi wuce da Allah arabtum na'am فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه Abu Jahl sai yake saboda mai taurin kai an ce shine fir'aunan da ke cikin musulmi annabi ga gawon shi yake haza fir'aun hadibin ce fir'aunin da aka jira da mutum malai sun ce ya za a raba rahama a zukatan bayi rahama da za ta shiga kucin abuja ya zama da mummunan shaida kuma yara ne biyu ɗan shekara sha hudu suka kashe shi a yakin bada sha hudu sha biyu طيب sai ya ce ainihin sai yake shi ne fa'aba abu jahalin hatta nala ahadu kuma mimini ne sosai sai da nala sai da sai da suka yi kace na ce shi nala ahadu wannan ya faɗa asalin nala a taɓe ka da munanawa da ce nala zaidun min wani sai da suka gaya mu na baƙaƙen mutum
فأخذ له أبو البختري لحي بعير فضربه به فشده ووطئه وطئا شديدا وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك to shi kenan mhm ohun وهم يكرهون أن يب- أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه Mhm.
فيشركوا به ma'adallah ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا مباديا بامر الله لا يستحي فيه احد من الناس ya salam to وكان ana cikin afwa ana cikin wannan yanayi wato sai ya zamanto fa akhadha lahu abul bakhtari ko lihayyi lihayyi ba'irin fadarabahu bi ana cikin wannan lahaiko yawa sai abin bakhtari ya ɗibi wani ɓangare na jikin wani raƙumi an gane ko sai ya daki abu jahalin da shi ne mana nala an gane wasu na ganin ta ɗanfin geza na jikin raƙumi raƙumi na da geza na sai da jikin jela ya daki kuma wato duka ne irin na wulakanci ya yi ma abu jahalin saboda abin da ya faru fashajjahu ya ji mai rauni kuma bayan haka wa waɗi'ahu waɗa'an shadidan ya tsananta mai tsanantawa sosai wa ya mawa wannan abin bakhtari ya yi mawa abuja saboda abin da ya عرفتم وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك حمزة نجيف ينكلم wainar da ake toyawa wahum ya karahun an yi yabu da ba za a rika rasu amma ba sa son annabi zuma mai ke faruwa ana ta yi ne ba sa son su shigaltar da shi da abin da ya faru da shi da mutane da sabai fa ya shmitu bihim don kar a samu shamata a cikin ga mutane na jarigimar da suke shi ne shamata شوف أكن يا دعاء اللهم إني أعوذ من شماتة الأعداء عرفتم؟ أما دك أتكن ولا هالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا duk da haka bai dana da ba dare da rana yana kiran wanda Allah ya nufa ya gane dare da sun ba da autun jihara an gane zuwa annabin Allah kenan annabin Allah alaihi salam مباديا بأمر الله لا يتقي فيه أحد yace gaba da bayyana umarnin Allah baya shaye kowaye akan sakon nan ya isa kowa ya isa ga kowa da ci gaba وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبي لهب رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو لهب لولده عتبة رأسي من رأسك حرام حتى تفارق ابنة محمد
شكرا والحية لا تلد إلا حية فوافق عتبة على قرار والده to a cikin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yani ya aura ma utba dan abi lahab essa ruqayyah a lokacin kun gane ko faƙala abu labin sai abu labin ya ce da ɗan shi utba da wadanda ne ra'asi min ra'asi ka haramun haka ta fara ƙabnata muhammad ce kai utba ni da kai ba ga mace shi ne ma'anar magana sai ka saki yar muhammad shi ne ra'asi wa ra'asi ma'ana ka maka ce kai na da kanka ba haɗuwa ma'ana ba za mu saki ga mace ba suka mai ƙasa ila ka ci a yaya kuma yar annabi take tare da ta ayar haramta ba ta sauko ba cikin annabi Allah ya faɗa aya 222 cikin baka yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun mushrikatin wala wa'jabatkum yace wala tankihul mushrikina hatta aya bas sauko kar ku aura mu kamar ayan ai kaga ba ita kadai ba ita kanta na Zainab ai mijinta Abul Aslam musulmi amma da ayar ta sauka ta kura mun su gaba to shi Abu Lahab saboda jin haushi bari ya baje shi ka saka mai iska ka san ana irin wannan rashin hankali a yau in ba ka sake ta ba wata ƙwarfa to nonon da ka sha haramun ne ya yi nonon da riga sha nonon hausa ya za ki wannan magana haramu ba ne halar ne ke ce kike son ki shigo gona da ba take ba saboda jami'i so kada iyaye shi domin suka yi suna mai ta abin da jahilan farko suka yi zama ce abu labin ne har ma abu lahabin kai ke cewa wal hayyatu la talidu illa hayya wannan karin magana ne ana wannan karin magana a cikin laraba kamar ka ce bari ba ta zaro yatta shine wal hayya la talid illa hayya yau macijiya na ya fa ba macijiya ba ma'ana yanda nake haka kai ma kake ma'ana yanda yake kan kafirci dole kan kafirci shine wal hayyatu la talid illa hayya yau macijiya na haifar guzaye ko damu illa hayya shi ne ba fushi ke cewa barewa ba ta gudu a jami'in bari ko ba haka ba rawa ga ɗan makadi waje ya yi karin magana kare in bai yi haushi ba to ya yi guda har mana ne suke su nuna maka shi ne wal hayyatu wala talidu illa aish hayya wai yana wani ne saboda ya matsa maɗan shi utu ba ya saki nana a فوافق عتبة على قرار والده شيكي sai utuba wafaka ya yarda ala qarar muka ce qarar shi ne decision abinda uban shi ce kenan shi yayi mai kenan na'am وكان عليه الصلاة والسلام أو كان عليه صلوات الله وسلامه قد زوج ابنته أم كلثوم من حكمة ابن عمه أبي أبي لهب فجاء أبو لهب إلى ولده عتبة Otaiba عتيبة yana da ‘ya'ya biyu ne, Utba da Otaiba, su biyu ne, Utba an ba shi rukayya, Otaiba an ba shi umar kulfur, kafin auren da sai na Usman.
نعم A rafton, musan tarihi da kyau.
فجاء أبو لهب إلى ولده عتيبة وقال رأتي من رأتك حرام حتى تفارق ابنة محمد ففارقها Sika, وبذلك يكون قد شرع أواصر المحبة وألغى صلة القرار نصرا للكفر وأهله على الإيمان وأهله فلا هو رعى حق القرار ولا هو رعى حق المساهمة ولا هو رعى حق الجوار ولعنة الله على الظالمين wannan kaga addu'a ce yayi akan kafin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama قد زوج ابنته أم كلثوم من عتبة ابن أمة أبينا أدري ولا لوك تنصر يا أورا ما أينين عتبة دن أمن سأبو لهب أتيبة عفوا أتيبة وطن تسيب فجاء أبو لهب يندي أتمول sai ya je tadda ɗan shi otaiba ɗan farko otuba na biyu otaiba a ga sun kama kama kaci hassan bursari waƙal ya ce da shi irin abin da ya gama otuba ra'asi min ra'asika haramun hatta tufari ƙabnata muhammadin fafaraka ni da kai babu ga maciji sai ka saki irin muhammad fafarakaha sai ya rabu da ita ya wakin ya rabu da ita ita wakin jami'a to sai ke cewa wa bi zalika da irin wannan aika-aika na abu lahabin qad qata'a awasir al-mahabba ya gunguntule duk igiya ta soyayya saboda aure kan haifar da soyayya haka ne aure kan haifar da alaka sai ka auri mace da ya rubiya daga ogun ko koma ina ke kana kana kuma ka zama ɗan gare su saboda ana ka aure aure ne ke da irin wannan yanayi ya mai da mutane dunkule su zama su guda ɗaya to shi abu lahabin sai ya tatse wannan kafin ba haranci ya zo in haranci ya zo kuma ya magana babu wanda ne tsayi to shi ne ke cewa da irin wannan mataki da ya ɗauka fa ƙafa'a a wasirin mahabba ya gunguntule a wasir hanyoyi igiya ta soyayya a rafin wa an rasilatal ƙaraba ya yi wuligi ya yi jifa ya yi fataliye wancakali da ainihin gada irin ta kusaci irin ta zuciya biyu wannan ne nasar kufur saboda taimaka ma kafirci wa alihi da ma'abota kafircin alal imani wa ahli ya yadda ya haka ya bar imani da ma'abota imani kafirci da yi ba falahuwa ra'a haƙƙal ƙaraba kaga bai kiyaye haƙƙi na wato wato ɗan uwantaka ba bai kiyaye ba wala huwa ra'a haƙƙal musahara bai kuma kiyaye haƙƙi irin na sarakota ba shine musahara na'am wala huwa ra'a haƙƙal jiwar bai kiyaye haƙƙin makwabtaka ba sai ce kai wala anatullahi ala al-ghadab la'ana Allah ta tabbata akan ba duk mun ce amin ci gaba وشأن الدعوات الصادقة أن تلاقي أن تلاقي بكافة
أن تلاقى أن تلاقى بكافة وسائل الاجتهاد وأساليب الأمر malam ke cewa wa sha'anu da'awa sadiqa ita da'awa kira zuwa ga Allah in akan gaskiya kake to an tulaqa bi kaffati wasal sai ka gamu da hanyoyi irin na takurawa da kunta shine ibda in da kan gaskiya kake in kanki karka taba tsammanin za ka zauna lafiya ka'ida ce tunda mun suka fi ka daraja ba zauna lafiya sai ka gamu da matsala can cin da sauransu akan gaskiya in kuka ce za ka sauka ka ki haƙuri to ai kai ke da tabiya ai to mana ya ce wannan ɗabi'a ce ta kira zuwa ga Allah in akan da ke ɗaiƙe na biyu wa asaliban ƙam'a hanyoyi irin na ɗan intimidation takurawa da ƙundata ko ta hanyar ƙarya ko ta hanyar tsagari ko ta hanyar zalunci wanda jin da nisa jahilci ne da hasar da to waɗanda suka fi cancanta su ne annaba su ne sai ce ها هو أبو لهب يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وها هو أبو لهب يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولاده وها هو أبو لهب لعنة لعنه الله يؤذي رسول الله صلى الله عليه fi وسلم da'awatihi yace ha huwa ba ga abu ya haɗin nan ba dangin annabi ne dukkan su hashimawa ne amma gashi yu'zi rasulullah yana fitar da manzon Allah matar shi ana ce mata ummu jamila wacce qur'ani ce fi jiliha hablun abinda take yi kaya irin ta tsida ko kayar kardaji نعم
irin mai suka ka ji har tsakiyar karin nan. haka take fita cikin dare ta dadda sama a hanyar da annabi ke bi zuwa babbar don ya sata ita ce ta zo take cewa muhammadan kalaina wa dinahu abai muzamman ba ta ce ba ta ce muhammad sai ta ce muzamman muhammad na nufin abin da ne musamman abin da ne haka suke haka a can bakin kuma ce musamman abaina wa dina ko kalaina mun zarge shi addin na shi ma mun ki sai Allah ya kwashe ganin ta ta kasa ganin annabi shi yasa Allah ta'ala ce wa mar'atuhu hammalatul hatab min tsinuwar da aka yi ma Abu Lahab hadda mata shi dan wanda ya taimaka ma barna mabarnaci haka ne malaman tarihi na cewa kai ummu jarir ko ummu qabiya uwar mu yanzu me riba ta tana jahannam a'udhu billahi Allah ya koro muku alkhairi mu da ba laraban ba Allah ya rufe mu da alkhairi na'am dan ka san musulunci ba wai na wata kabila ba na wanda ya in ya muri in yi ka iman ya fi gun Allah ba magana ka ce ayi yayin ya muri ko kai ayi kabila ne to kai ta ga kabila wa kira ka ba wai kuma ba ai Zaka Allah ce inna akarmakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir. Arabtum? Saboda haka jama'a yake cewa duk ga abin da yi shi yasa yawancin addu'a ɗin. Wa hahuwa haka ne kuwa? yawa abu lahabin gashirin yi ubi rasulai yana cutar da manzala sallallahu fi auladi haka cikin ayan shi bai kare shi wa hawa abu lahabin la'anahu allah yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi da'awar haka cikin da'awar annabi ya cutar da abu shi da matan suke bin gida-gida masu sana la tusaddiqu muhammadan fa innahu majnun haka kawai gaskata shi ma wata sai Allah Allah ce wa masu sani duk bi mutum cikin a san wani ma wata ta cikin nan ta ga yayyaki da awar ce su je kamar kai ina abu labi ko wani ne aka ce yana daga cikin tsatsan su a hannun wallahi ba a cikin zaɓar shi da kuma ba za a rasa ba a bakin kasu ta shi ne aiki kuma amma jikokinsu jikokinsu musulmin musulmi ba ma baki ka samu ɗaya daga cikin jikokin zai limanin ne a haram ƙarfin magana a riga amince Allah ya fitar da rayu daga mutunci a rafton? to
وإذا كان أهل الباطل يعملون على وأد دعوة الحق بكافة الطرق فأولى بأهل الحق أن يستثمروا كافة الطرق لخدمة دعوته واستئصال شافة الكفر وأهله sai marubucin ke cewa wa'iza kana ahalul batil in dai har ma'abota ƙarya ma'abota kafirci da munafinci kafarin duniya da mataimakansu munafikai cikin musulmi in har sun kafe suna aiki ala wa'adi in ka ce wa'adi ku lura in dai wawan da alhamza ne da dalun to ba wa'ad na alkawari ku bu gane inda aka ce wa'ad da an baki alkawari amma wa'ad shine karya abu da rusa shi da kashe shi ai kai zace wa idal maw'udatu ka duba maw'uda ne ainihin kuku alhamza alhamza maw'uda yarinya da aka turbuɗe ta da rai so idan to shi ne yake cewa idan ma'abota karya suna aiki fi wa'adi wajen karya da rusa da awar gaskiya bi kafatar turo suna amfani da duk hanyoyin da suke da shi tattalin arziki kudi dukiya siyasa duk kuma ana yi a zamanin yau yau ne zamanin da duk hanyoyi ana yi wajen yakan musulmi hanyoyi guda bakwai fitattu takama da yankin mahala na da'awa da maganar demokuraɗiyya hanyoyi na ilimi hanyar ilmantarwa hanyar lafiya reproductive health misali nawa kenan media kuna jina media sannan kuma na gaba tattalin arziki arzikin ku a karya su kasashen da suka fi kowa karfi a yau in ka ji ana magana hard currency kudi mai wahalar sama shi ne hard ba larawa sama kinsa umla sa'aba suke da su dollar dutchman japanese yen euro wani su ne sun gaba sterling pound su ne manya yau a duniya wanda suke biye da su aiki suka sau kana maganar ringgit na malaysia kana maganar ran na south africa nera tana cikin sanu baiwar allah lahu akaba nera la daga ta allah ka daga nera ban ji kun ce amin sosai ba ba kudin kasan mu bane ai muna so ayi amma ga abin da faru nera sai zanka da shi himili da gishe ne mutum fito da zala daya yanzu barin tambaye ku da a baka miliyan 100 na naira da a baka ainihin dala amerika dubu dari biyar wanne ka fi so dala abinda muke tsoro kada kudinmu ya kai a ce miliyan ma kaga haka ya taɓa farawa game da kudin mutanen gane sidi sai ka je ka sai biredi kan ce da ke miliyan kan biredi wani bawan allah cikin malaman najeriya an je karatu gana suka yi canji sai da an ce cd miliyan ya ce allah akar makar muna zama cikin talauci a najeriya kaji miliyoyin kudi bai san tarihin ba da suka je shan shayi ita an ce kofi miliyan da wuce sai ce wani can banza ne wani wani ya tafi to yanzu ne ne yanzu ka je gana sukan ce new gana city new suke cewa sun canza kudu suna nufin cewa hanyar da ake yakar musulunci tattalin arziki yana ciki a dinga ba ku bashi ku yi ta cin bashi bankin duniya asusun mata lamuni imf da sauransu da sami paris club wata su club club kuma ci gaba da cin bashi a bar mu wato 'yan ƙasa bashi kuma ba iya biya sannan ina ma a ci bashin a yi aikin da kowa zai yi Allah ka jami sun san wannan matsalar kowa ya shiga kai maka za ka samu kanka Allah dai ka kare muka gyara kuma ba a la'ana mai ta addu'a Allah ya gyara wani jarabawa ce in kai ka je ya za ku wani gaban na waje ne gwanin gwanin da ba ake cewa ko su za ku mai ta addu'a Allah ya gyara ka samu ya kawo mu da ɗauki kanun lokaci ne to hanyoyin yakin ke na ga muku hanya na daga ciki har da rule of law amfani da dokoki kuma da je gaba ne so mu ko mun samu gaba ne to yake cewa in dai ma'abota barna suna iya iya wajen rusu da gaskiya da dawa to fa aula bi ahli alhaqi yo ai ma'abota wanda suke kan gaskiya fi cancanta gare su an yastafmiru kafata turuq duk hanyoyi na da'awa su ci amfani su shiga cikin harkokin siyasa amma su gyara su shiga harkokin tattalin arziki hanya na production su shiga su koyi yarurrukan da duniya ke tatsama da su su koyi dukkanin hanyoyi saboda yadda sako zuwa ga ko'ina a kar ku koma gefe da cewa ku yi participate muna shiga irin tamu saboda filmar addini ku san littattafan waɗanda suke ba musulmi ba ku tunkare su muna karanta bible muna karanta bishina da waye da sauransu irin su juma'a da talmo saboda za ka ji wata duniyar da ada'awar ba ƙur'ani ba kun ba ka da manka ka bar ƙwaƙwarka a tsoke misali ba ka ci to shine yake cewa ya kamata ga ma'abota gaskiya an yastafmiru su ci amfanin kafafa turuk dukkanin hanyoyi li khidmati da'awatihim saboda kaima da'awa dauki yanzu labarin da ke iso mana shine mutane ilorin yan umu musulmi ne wanda jihadin shehu ya zai gaba ko bai zamanin sarki abdulhalim amma idan ka je fadin sarki idan abinda suke ce welcome to alini palace alini saboda ba su da ha ba su ci hace alini to sai yanzu muke samun labari a kawo su maguzawa mashirkai cikin yarbawa suna jin haushin alakar ilorin da musuluncin nan suna kuma sai su shiga da kafirci wancan rudadden mai kiran kan shi wai shi shawin kaya ya ka sami kyauta da ke a kai sun shiga da ma'alla ba da yaron nan gani adams wanda rinde musulmi a dan ofis suna kokari dole a bar wacce mace mushrika ta zo ta yi tallan kafirci a ilorin so kuma sun ce su jikokin da a wata musulunci suka ce ku musulmi arabu kusan halin da muke ciki ba muna cikin persia ba mu kama da dauki mana abun ne da yawa abin da ya saboda ma'abota ilimi su ci amfanin damar da suke da shi wajen mada'awa hidima wasu isali sha'afatul kufri wa ali da kuma tumbuke shi ne isa da tumbuke sha'afa jijiyoyi na kafirci da ma'abotan shi ma'ana in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma na fatan gane ko to anan zamu tsaya da yardan Allah lokaci na gaba wannan takardun da suka lika jikin Ka'aba ba magana sai da banu Hashim abinci kun san abin da ya faru da kansu suka kuma suka ce ya kamata gaskiya mu yaga takardar na azzaluna ce da kansu malam sun je yaga wata suka gagara ma haka yaga za mu ji abin da ya faru a gaba ta gaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ka daga musulunci da musulmi ka gaskatar da kafirci da kafirai ka taimaka ma da'awar gaskiya ta kai inda ya kamata ka kai Allah ka ba ka san mu zama lafiya da kwanciyar hankali kanan mu Allah ka zama da mu lafiya ka kawar da kitare kitar siyasa tattalin arziki da gaba daya Allah ka mai ƴaƴan musulmi tarbiyya harkar ilimi Allah ka tsaftace mana ita Allah ka tsaftace mana neman mu da samun mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya duk ba mu da lafiya Allah ka ba mu lafiya duk matalauta ne Allah ka azurta duk bata tumuki Allah ka shiryar da mu ya arhamar rahimin Allah ka kiyashe mu da hasarar imani dan ajalin mu yazo Allah ka samu cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
bayan cewa malam ya saka da kai yake cewa malam dangane da interest din banki ya ya halatta a yi da su ko ko na banki a cikin banki da farko dai na ci gaba me yake cewa ko su daga cire wani stamp duty da charges ɗinsu da za su yi na akan kuɗi hakan ya halatta ko ko ya yi kamata
to da farko menene interest ya zo cikin hadisi cikin al'autar na shaukani cewa zamani na zuwa al'ummar annabi za su ke kiran ribar da sunan da Allah bai kira ta ba sai ga shi mun ga zamanin kuwa ana kiran riba interest cika iske zamani ya zo abu haramun ne amma sai a bashi suna mai daɗin ji interest Allah kuma yi magana ta riba a wurare da yawa la ta'kulu riba ab'afan mutafa'atan wa ma ataytum min riban liyarbu fi aman farad inda Allah Allah da yakulu riba nasoshi da yawa kuma ga hadisi da suke magana kan riba da yawan gaske to wasu suna ganin cewa to ai abinda banki ke dorawa ba riba ba ne wannan ra'ayi ne na wasu ɗan kaɗan wanda ra'ayin ba shi da kima cancin malamin suka yi wurgi da shi riba takan zo a kamanni iri-iri akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a akwai ribar muzada ribar fadl fifiko ga sabon kudi naira dubu daya sababbi karkar mint inda sababbi ne ɗauki dubu daya kawo dubu da ɗari biyu don naka tsofaffi ne ta kaga wani riba ne shi abinda yake nufi to an yana wasu sababbi ne don ne zai zai zai zai burra zai burge mutum misali haram kun gane muka filla-filla kawo doya yar mina yar jalingo yar lafiya yar boko yar bandakiya misali fa a ainihin benway tun da cibiyar doya kawo daya baka ta kano kano ana nan kuna nan kuna ne kaddara ma ana yi zare suna yi misali wasu ne to shi kenan kawo wancan daya a baka nan guda biyu haramun duya da dame za ka fifi wannan baku misalin ne ribal fadl sai ribar nasi'a ribar ta jinkiri shi ne tun da dai za a baka rancen naira dubu ɗaya ne kuma ba za ka biya ba sai bayan kwana kaza to ai da ka bar min kuɗi na da na ci riba saboda ka za ka biya naira dubu da ƙari shi ne ribar nasi'a saboda delay da aka samu dalili mai wannan to ai da na yi kasuwanci da shi haram ne ribar muzabana kuma shi ne riba irin ta kumburi misali ai kun san kuka kukan nan bishiya bobab tree wasu ba suna miyar ana miyar kuka ba ga tsika a wata hausar to inda za ka yi fito kuka da kakkiya ga ta gani ka yi cinikinta da ɗanya baya halatta saboda da kakkiyar in kai cinikinta da busasshe a ɗanyar in ta bushe za ta yi ƙasa da adadin don a toshe ƙwarar jikina baya halatta riba kenan to ina ne ribar banki ke shigowa e to ai kaje ne kayi ajiya ajiya kai abinda suka samu a kasuwanci na riba suka samu wannan ƙarin da suka baka ai kuma rancin kuɗinka suka yi suka yi kasuwanci da shi to don za a ƙara maka ƙa'idar ba da rance bai kamata ya zo da wani abu shi yasa kuɗin da ake karban bashi a hanyoyi na communication internet abin da nufin cewa misali kamar mtn zai you can borrow wannan borrowing da kuke kudin da kasa wallahi riba ne wanda ya ce da ku ba riba ne kuskure dalili cewa suka you can borrow ƙa'idar borrowing rance kare janyo mai fa'ida kullu kullu qardun jarra manfa'atar riban na san hadisin da inganta ba na'am amma wato malamin nan mai littafin malamin nan na mazhabar hanafiya ibn qudama al-maqdisi yana cewa ko hadisin da inganta ba aiki ya tabbata dirranci da ya attracting amfani ribace saboda haka in suka ce da kai za ka iya rancen kuɗi mtn da kasa suna cewa ko basa cirewa waya baka lasisin cirewa in dai rance ne shi rance asalinsa taimako ne da kuma ta cewa a cewa yi wannan ba kuɗi ba ne ba dama ba kuɗi ba in ka tashi fassara kasuwanci ne suke cewa goods and services ba ka ba ne idan nan je in sai da maka wannan wannan ya zama good ba ciniki ba ne? ma'aikaci da ya je lecturer mai karantarwa ko teacher ko engineer ko ko ko ko ya zo ne muka ce mutum zai mana gyaran speaker ne shi ma ciniki ne saboda fasaharsa ce yake tsayar mana mu biyan shi shi ne manan goods and services ai so in ka faɗaɗa ba so kuskure ne ka ce misali wannan ai ba riba ba ne riba ce musan da wannan shimfiɗa to sai tambayar to idan suka ɗora min wani abu a cikin kuɗi na wanda ni ban ce ba da farko abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka aje kuɗi a asusun da dama ba zai janyo riban ba ba ana samu ba wanne ne to current a ƙashin gaskiya ma current sai mai sai ka biya su amma savings fa suna ƙarawa to ai shine dalilin yunkurin samar da bankuna na musulunci Allahu ala na musulunci ne kuma na musulunci amma dai gara babu ai su ja'iz sun yi kokarin lokacin sai da muka kara da kasan nan wayar da kan mutane ja'iz a lokacin fiye da shekara kusan ashirin ba na manta mu ne jaddata muka ga lokacin sauran suka yi irin su mai dubu cewa ga wani abu da muke son fita daga mushkilar riba ko da abin na tafiya daidai ba daidai ba ya fi a ce dai babu dai to da ka idan suka sa maka wannan interest din ya ya kamata ka yi da shi hanya uku ko dai ka ce ba na so wasu suka ce a ta yanka ce ba ka so za su ɗauka su yi amfani da shi kuma da sunanka sun ce a koda da sunana ne ni ban yadda da shi ba na haramta mai kai to amma duk da haka ba za ka tsira ba domin sunanka ne account ɗinka ne naka ne to wannan shi ne shawara ta farko shawara ta biyu ka karɓa ka yi jifar da shi a a jifa da kuɗi laifi ne laifi ne ke wurgi da kuɗi ka taɓa ganin wurgi da kuɗi ba a yi kuɗi kuskure ne malam to sai zaɓi na uku ka ɗauka ka kai inda za aikin alkhairi ka kai masallaci kai gidan marayu kai gidan kurkuku samu bukata ka ba su kai ba ka da lada saboda asalinsa haram amma kana da lada a mataki na biyu don kayi dalilin aikin alkhairi in ya karbi kudin misali ya yada alkhairi fa ka zama mandalla alkhairi ka fa'ili to amma yanzu da misali muke da bankuna na musulunci wasu window suke yi stanbic sun fara amma sun yi dropping 2017 stanbic abts sun yi har suka kafa ainihin shari'a board da sauransu da waye na cikin board din suka suka dakatar hannun suka taɓa zuwa ofis na daga south africa ce look kar ku zo ku abu saboda kuna ganin kamar muslim is a potential market ku bar shi daga baya in za ku yi ku tsakanin ku da allah sauraka zama ake keke da keke wannan problem bai dace da musulunci ba a soke shi tun za ka samu da suke su hakikanin bankin ne suke da musulunci ma ba za ka ce hakikanin 200 hata irin su sukuk da suke da ake tabi ya kun san sukuk kuna ganin su misali akwai wanda yake shari'a bata amince da shi manyan masana harkokin kuɗi na duniya irin su taqi Uthmani sai da suke condemn wani bangare na su da ake amfani da shi to zama ake masana su binciki menene abin nan saboda haka idan wannan kuɗin ya zo maka na riba na gaya muku hanyoyi kar ka bar shi ka ɗauka ka bar ai aikin alkhairi yanzu misali idan mushriki ya gina masallaci ya mika muku ya halatta ku sallah ciki mushriki ne ya halatta idan karuwa a'udhu billah ta zo ta ce ainin tasiwa masu da'awa motocin da'awa ta ce ga gudunmuwa ta a ci gaba kuma kun san sana'arta ya halatta a karba ai kuka yi shiru ku faɗa mana ba za ka ba ba saboda mai na farkon ka ce za a yi wannan magana lima ba mushriki ba na ce za ku karɓa amma karo ba da shirka da ka ba ira wane ne babba wal fitnatu akbaru min kasa sai mu karɓa sai dai malamai na cewa kar ku karɓa ku nuna mata kuna kyamar sa'ad aikin da take yi don me kice saboda muna kyamar abin da kike yi ina fata an gane ko ta gyara amma in an karba aiki zaka ci haramun ne tsoron dai kare zama kamar to ai ma an karbi kayana wannan ya sa mata karfin gwiwa ta ci gaba da abin da take yi wannan geza aka samu kan amsar tambayar ka da fata ka fahimci amsar tambayar da kyau Allah ka samu dace fi su'al to shikenan اللهم اهدنا مقرم ادوكو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا خير المدعوين يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين